بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun da muke a rana irin ta yau. Makon da ya gabata mun fara bayani akan jazmul fi'lil mudari yi ma fi'ili mudari'i jazma. Mun karanta ƙa'ida, Malam ya ce, Yuzamul fi'lil mudari'u fi'ili mudari'i ana mai jazma, mana ana ɗaure shi ne, ina. idza sabaqahu harfun jazimun in harafin da ke sa ayi dauriyar riga shi al'atiya ka hurufil atiyati kamar wannan harufan da zasu zo waye sune lam wala annahiya wa in harufan nan guda uku duk lokacin da fili mudari ya zo kusan su to ana masa dauri ne shine ya kawo misalai bari mu ɗauki misali na lam mu buga misali da a karanta muna jumla na farko ina ganin shine misalin da ya kawo ko to kenan mun dauko wannan lam haka ita ake ita adatu adatu jazmin kun gane ko adatu jazmin ma'ana ana yin dauri da ita ne to wanga ana gane rubutun na ko? ya hafaz to shi ne haka fi'lul mudari fi'lul mudari ya zo da na za a gane ko? sai zama majzumun bilam فعل المضارع majzumun bilam an gane wannan ko mu kara gaba ko wa dauko wannan muhammadu shine yayi aiki sai zama fa'ilun fa'ilun marfu'un muna tare ko sai mu ɗauki wannan darsa shi kaga daban yake hakuri daban maf'ulun bihi masuban to abin da zai rage muna wannan hu ita ce alha'u sai zama wa huwa mudafun alha'u ضمير متصل مبني على الضم في محل جر للإضافة kun ga yadda zai zama muhammadun gashi nan abin ga bai zama da shi yasa abin sai a hankali muhammadun fa'ilun marfu'un wannan maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudafun الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل في محل الجر للإضافة هكذا زمان shine na onga na farko kenan lam yahfaz muhammadun darsahu lam adatu jazmin ma'ana abace da ake amfani da ita wajen daure fi'li mudari yahfaz fi'l mudari majzumun bilam muhammadun fa'ilun marfu'un darsa maf'ulun bi mansubun wa huwa mudafun alha mudafun ilayhi yadda ya bada wannan misalai duk ga sunan lam yanqati nuzulul matari saukar ruwa bai sauka bai yanke ba sai ya zama mu koma mu idasa ka'idan mu mun liji abin da yace sune lam wala annahiya wa in lam wala annahiya tajzimani fi'lan mudari'an wahidan da lam da la annahiya sune fi'li mudari guda ɗaya dauri ma'anar lokacin da ka ga lam in mudari'i ya zo kusanta guda ɗaya za ta ɗaure in ka ga la annahiya fili mudari'i ya zo kusanta ɗauri take mai amma fili mudari'i guda take ɗaurewa sannan ma da yake cewa wal harful awwal harafi na farko shine lam yanfi husulal fi'li fil madi yana kore cewa aiki bai faru ba a zamanin da ya wuce kamar idan an ce Muhammadu kamar yace Muhammadu ya haddace darasin sa labarin ya wuce ko bai wuce ba to kai kuma da kajiya kana son ka ce a abinda ake son a nuna ya wuce bai wuce ba kenan Muhammadu bai haddace ba kenan labarin da ake basuwa na da kai ka tada shi da sai amfani da lam isa ya ci abinci kaga ya zama ya riga ya ci ko to kai ku kana son ka kore cewa bai ci ba duka ce isa lam ya akul at'am to so da sai ce lam ya akul ta'ama ana yi mafi ana yi malam wasani kasa ne khawfan iltiqa as-sakinain amma asalin shi lam ya akul ne aka ce lam ya akul at-ta'ama an yi bawoci dauraruri guda sai a kwance guda dan ya taimaka ma guda sai a ce lam ya akul at-ta'ama kun gane misali ko ga nan yace lam yanqati nuzulul matar saukar ruwan sama bai yanke ba kenan ana nan dai ana yi in ma an bada labarin ya yanke to bai tsaya ba yana nan yana yi haka ma lam yaqbid ahadun ala lis ba wanda ya kama dan dan dan fashi ko da wani ya ce an kama shi a zancen ka za a fahimci ba wanda ya kama shi inda kai amfani da lam dan kore wani abu da ya faru a lokacin da ya wuce shine abin da yasa yace al harful awwal harfin farko yanfi husul al fi'l fil madi yana kore faruwar aiki a lokacin da ya wuce والثاني حرفي نبي شيني لا yanha an amalil fil yana hana aikata aiki duk aiki in kana son ka ce ka ayi kula za ka sa in ba misali kakkaci la kakkata yi la kakka zauna la yana kafin ka kawo fi'ili in kana son ka hana ne sai ka fara da la misali la ta'kul la tajlis la taqra da abin da ya kama da wannan shine kawo wannan misali la ta'kul wa anta shab'an karka ci abinci ciki yana cike la tukthir min ad-dhahiki kakka yawaita dariya mana ka daina yawan dariya la tusri fi sayri ka daina gaugawa a cikin tafiya kaga wannan filoli duka korewa ne hanawa ne ake kakkai cikon ka'ida yace in ita kuma in tajzimul fi'ilaini tana fili guda biyu dauri amma ma'anar da za a fahimta shine wato fidu za ta amfanar da cewa anna husulal fi'il awwal faruwan aiki na farko a cikin jumla shar'un fi husulul fi'il thani sharadi ne wajen faro fi'ili na biyu yana inda na farko bai faru ba na biyu bai faru ba da ba a samu uba ba ba a magana ɗa da ba a samu ɗaki ba ba a magana gado ko ba gaba ne to shine a misali na na kawo ga su na karanta a karanta min wannan na injiya in eh a karasa eh a karanta injiya ku bari in karanta a maimaita in taftah nawafizul hujrati in taftah nawafizul hujrati يتجدد هواؤها يتجدد هواؤها idan ka bude fenetir ɗin ɗaki to iska zai sabanta ina in kuna son sabon iska ku bude fenetir kun ga yanzu iska yana shiga yana hita ko ba ka bane saboda an bude amma da ka ruhe to iskan da a shi kadai ne babu sabo ya tajaddad daga aljadidu ne sabo ma'ana za ku samu sabon iska kun ga sharaɗin a samu sabon iska shine a buɗe fenetin in ba a buɗe ba a samu sai ya zama to kenan in kamar yin muna bayani shi ma ya kamata mu rubuta ko guda ne ko ba haka ba amma inda ga ɗauka na an yi a saurari ɗaukan in an ka rubuta wannan in Allah ya sa yanzu mun tashi da dama sai a ƙara rubuta guda sai ku je ku ɗauki guda biyu ku revision ɗin shi. In adatu sharɗin wa jazmin in adatu sharɗin wa jazmin تفتح فعل المضارع مجزوم بإن تفتح فعل المضارع مجزوم بإن وهو فعل الشرط وهو فعل الشرط نوافذ مفعول به منصوب نوافذ مفعول به منصوب وهو مضاف الحجرة مضاف إليه مجرور يتجدد فعل المضارع مجزوم بإن وهو جواب الشرط هواء فاعل مرفوع وهو مضاف ها مضاف إليه kenan haka iramin zai kasance ce misali na biyu ce la tajlis fi majral hawa'i in tajlis fi majral hawa'i tamrad idan ka zauna wurin da iska ke bugawa rashin la yana kama ka amma kana ya daukan mura sai zama in adatu sharɗin wa jazmin tajlis fi'l mudari majzumun bi in fi harfi jarrin majra اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف ونأى من ظهورها التعذر لأنه اسم المقصور وهو مضاف الهواء مضاف إليه تمرد في المضارع مجزوم بمنين مجزوم بإن وهو جواب الشرط إن يسافر أخوك تسافر معه in ɗan uwanka ya yi tafiya ku sai tare to in ba ta yi ba ha kenan tahiyarka tana allaƙe ne da tafiyar ɗan uwanka sai ya zama in adatu shaɗi mana sharaɗi ne idan ma'ana in kenan idan yusafir ya yi tahiya tahiya ba aiki ba ne in ya yi tafiya wa ya tafiya a kuka ɗan uwanka sai ka ce aku bakin kalmar kenan aku fa'ilun marfu'un kun gane ko fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alwawi da annahu ismun min asma'il khamsa wa huwa mudafun alkafu mudafun ilai ko karatun ga yayi nauyi da yawa na ga dai da yawa suna To, to, wanda sati ya ma mun yi wancan, ko ba mun yi ƙa'ida ba? Maimata na mu. Shi ne rabi abinda ka riƙa ka riƙa, inda abinda ake son nan ka riƙe mai yotin shi ne ka san lam mai aikinta, ka san in mai aikinta, ka san la mai aikinta. to waɗannan fi'iloli da suka zo kusan lam da la da in monosiri ya kamata su ɗauka yanzu in tambayi mu idan fi'ili mudari'i ya zo kusan la annahiyya ko ya zo kusan lam ko ya zo kusan in in an ce kai mai wasali wani irin wasali za a yi masa ban ji ba wani ya ruga da gudu fa ai ya yi tabon kare ka kamo mana shi ko ba gane ba eh ni na gaishe wa wani ya mura muku yadda sallah ne haka ya ta ta Allah ta bu dace a tashi suka bai wuce minti talatin kai kwana ai abin mai ba da mai kwana na ne shi ma ya sani jama'a ma ya sani eh murari a inda ya zo cikin inni ita ta'adda sharaɗi ko da hausa muna da shi da hausa muna da sharaɗi ku saura to gashi a saurare ni da in da in da lam da la'an nahiya suna ya ce ma adawatul jazmi adawatul menene ma'anar shi da hausa wasu abubuwa ne da ake amfani da su in ana son a yi ɗauri to amma me suke ɗaurewa suna ɗaure fili mudari'i ne suna ɗaure wani irin fili muna da fili kala uku muna da fili madi muna da fili amrin muna da fili mudari ko ba haka bane to shi fi'ili madi da shi fi'ili amri ba ruwansu da lam ba ruwansu da la ba ruwansu da in su ma in da lam da la ba ruwanta da wa'ancan fi'iloli ina na take da ruwa in ta hadu da fi'ili mudari'i in ta hadu da fi'ili mudari'i za ta canza shi mi ta kamar shi daurarre kenan abin da ake daure fi'ili mudari'i da su aba uku ne da lam da la da in kenan in ka san wa'anga guda uku duk lokacin da fi'ili mudari'i ya zo kusan su ɗauri za a yi mai in ba a yi mai ɗauri ba a ƙa'ida na larabci an yi daidai ko an yi kuskure sai in ce ya ƙara'u a yadda na karanta yayi ko bai yi ba lam ya ƙara'u mista bai yi ba saboda lam ta zo kusa da shi to an ji inda kai gwani ne kai ka iya ka ce bai yi ba ni za a yi mai dauri ko to a canza karatun a ce mene da ke lam ya ƙara to sanin hakan da kai shine ka gane wanga darasi Muhammadu ya akulu sai yanzu ya cewa lam ya akulu eh me gama za a ce lam ya akul inda an tambaye ka misa kace bai sai kace saboda ita lam da ta zo kusan shi daure shi na take ba ta barin shi a buɗe in zaka iya gane wannan to ka gane darasin to sai mutum ya zo ya ce ma in kai bacci zan dake ka a hudu in jiya da hausa in kai bacci zan da ke ka ko to da larabci da larabci ne nake so in faɗi haka sai in ce intanam adribuka intanamu adribuka intanamu adribuka eh kenan ya aka ka gane bai ba saboda in ko to inda ka gane bai ba gyara in ta nan adribka kenan ba a ce adribu sai dai adribka kenan fili mudari'i biyu dummi an kai musu duka ɗaure saboda mi saboda in to shine ka'ida ta larabci in ka yi karatu za ka gane in ta ƙara'u ta fahimu ya yi kenan sai ka ce a'a inda an sa in to ɗauri za a yi sai ka ce in ta ƙara ta ham wanda shi ne saƙon da zai shi yake ɗauke akwai mai tambaya ita ta a sharaɗi biyun ba sharaɗi ba ne jawabin shi to ya yi ku saurara ku tambaya mai muhimmanci duk wanda ya zo da wuri gobe sai ni shu magana ta cika to abin da ake sanya jawabin amsa mana amsar saƙona sai in zo da ƙarin wata magana nisha saƙona na samun sharaɗi in ka zo gobe akwai sharaɗi ko babu sharaɗi sai ni shu na da magana ta ƙare dole sai ka ce ya kai ne sai in ce ma zan ma kaza to wannan abin da na ambata zan yi ma sanadiyar zuwan ka gobe shine jawabi na magana ta sai ta sai a ce in alatu sharɗin sai a ce wanga fi'ili fi'ili ne na sharaɗi amma amsar cikon magana shine abin da ya biyo a ƙarshe shine in takara akwai an zo da bulala yau da ya yi sai na buga duk abin da kun kaji ina hudi na yau dai awa eh wani na gaza da bulala bai zo da ita suleiman bulala bai saboda ka gaza to mu dawo ku saurara ku ji mu komo da Hausa. In ka zo makaranta za ka samu lada. Samun ladan ka yana da alaƙa da menene? In ko baka zo ba fa, za ka samu. Kenan duk magana da an ka yi ma sharaɗi, to magana da ta zo cikonta shine amsa na sharaɗi. To da larabci sai a ce, wagga magana ta farko filis sharɗi ne waccan da ta zo don a fahimci abin da ake nufi ita ce jawabu sharɗi ku karanta min misali guda cikin alƙanar to ku ji shari'a ku saurara ku in taftah nawafidal hujrati idan ka buɗe tagogi na ɗaki sai ni shu magana ta cika to in ina son a gane sai na ba da amsa da larabci da hausa jawab ba shine amsa ba to jawabin magana shine ya tajaddad hawa da sai zama ya tajaddad shine jawabi na abin da na faɗi daga farko da sai zama labarin farko sharaɗi ne labari na biyu jawabin sharaɗi an fahimta wasa in na ganka kwana zan sa ka tashi tsaye kai karatu don ban ganka kwana ba ina ruwanka ka shigo ciki ba ka shigo kenan sharaɗi in ta sheka sai in kana kwana ƙarshen ta ma in ce tashi ka ce a to ainihin ban kwana kenan ba ka ciki ta ko tambaya ni abba a gane wa alaikum salam Eh. ɗanin idafa ne ce saba ce mazafa ne ka gane ko kun ga kun sa Allah kun ga wanga da nayi kamar yanzu gida ne yana da hanyoyi ɗari ka zo da bako bai taɓa shiga cikin birni ba in kana son shiga na gidan shi kawo kan shi wace hanya ya kamata ka fara gwada mai don ya gane sai ka samu hanya mai sauƙi ko sai ka nuna mai cewa ga hanya ita take shiga gidan ga shi da ni hukum na iya kokari na tattare saboda ga inda za a shiga akwai idan wani yana iya kalle da irabi na sai ce ai ba a sa kaza ba a sa kaza ba duk abin da mun ga cire mun sani ko mun san ko me yasa mun ga cire na na'am مفعول به منصوب الهاء مدافع نعم لربه wannan hawan ɗin mudafin ilahi na shi makala shi na makala wana eh da rabbihi da rabbiha da rabbika da rabbikum da rabbina duk ba na dan fala ba duk wa'annan mudafin ilahi na makala shi na to Allah ya samu lafiya ina ganin darasin bari yi mana wannan sai mu tsaya a nan a ji a ƙara duba shi kowa ya saurara ga ƙa'ida zan karanta ƙa'ida yujzamul fi'l mudari'u fi'l mudari'i ana masa dauri ne idan sabaqahu harfun jazim in harfin jazma ya rigaye shi kal hurufil atiya kuma harfan da zasu zo wa hiya sune lam wala annahiya wa in wayan ga guda uku suke yi mu fi'l mudari'i dauri ana tare da ni ko ita lam wala annahiya da la annahiya tujtimani fi'lan mudari'an wahidan shine fili mudari guda ɗai ɗauri wal harful awwalu harfin farko shine lam yanfi husul al fil yana kore faro aiki fil madi a lokacin da ya gabata wasani na biyu yanha an amal al fi'l yana hana aikata aiki ita kuma in tajzimu fi'laini tana fili guda biyu ɗauri wato fili ta amfanar da cewa anna husul al fi'l al awwali faruwan fi'ili na farko shartun fi husulul fi'li tsani sharadi ne a fi'ili na biyu wajen faruwarsa shine mun kawo misali mun kace lam yahfaz muhammadun darsahu muhammad bai haddace darasinsa ba kaga ana korewa ne lam yanqati nuzulul matsal saukar ruwa bai yanke ba kaga ana kore sauki yankewa saukar ruwa ne lam yaqbid ahadun alal lis barawo ba wanda ya kama shi ko dan fashi kenan ala kore maganar cewa ko da an kama shi ne la ta'kulu wa anta shab'an kada ka ci abinci kana ciki kawai da haka je yunwa daga hana ka ake yi la tuksir min adh-dhahik kada ka yawaita dariya kaga hana ka ake yi la tusri fi sirri kakkai gaugawa a cikin tayya in taftah nawafidh al-hujrati idan ka bude tagogin daki ya tajaddad hawa iskanta zai sabunta in tajlis fi majalar hawaye in ka zauna gurin da iska ke bugawa tamarat ka kamu da rashin lafiya in yusafir akhuka in dan uwan ka yi tafiya musafir ma abu kai tafiya tare da shi abin da nake so a ciro a nan wa'annan jumloli guda tara kowace cikin ta akwai fi'ili mudari'i kuma duk ya ɗauki ɗauri ne saboda me saboda wa'annan haruffa misali na farko ya hafaz an ɗaure shi ne saboda zuwan lam sai zama lam adatu jazmin ya hafaz fi'il mudari majzumun bi lam an gane wannan lam yanqati yanqati fi'il mudari ne majzumun bi lam an fahimci Hausa lam yaqbid lam adatu jazmin ne yaqbid fi'il mudari majzumun bi lam la ta'kul la adatu nahi ne ta'kul fi'il mudari majzumun bi la an ga wajen ko an gani ko ba a gani ba wasu sun dai gani waɗanda ba su gani ba su bude su gani la ta'kul fi'l mudari majzumun bi la kun gane ko la tusri ba ta la tusri'u sai la tusri' majzumun bi la sai gaba in taftah fi'l mudari majzumun bi in nawafid al hujrati yatajaddad fi'l mudari shi ma majzumun ne bi in jawab ash-shart ne in tajlis fi'l mudari majzumun bi lam fi'l ash-shart في مجرى الهواء تمرض فعل مضارع نشما مجزوم بمنين بإن إن يسافر فعل مضارع مجزوم بإن وهو فعل الشرط يسافر فعل مضارع مجزوم بمنين بإن وهو جواب الشرط الله سامو ناجي وان غدي شي ne zamu takaita eh a karanta muku bahasi sai ku bahasa akwai lokaci ina so mu ƙara wani darasi ne wani littafi amma ba sai shi bai da cin lokaci mala yace wani ya karanta Eh ba ba Hassan kaga ai kowa Hassan ya karanta ko to yanzu da wanda an ce karanta da wanda ya karanta da kanshi ba a nuna shi ba wahi matsayi ba ba na amsa ba to duk wanda na gani shi na kwana shi zai karanta mana da ku buɗe yanzu dai kungiya da kungiya ce wani karanta to kun san kowa ya shi wala ya ce ya shtamilu kullu misalin min al'amfilati a sittatil ula ai tana nan tahe bari sauri tana nan tahe mu ji gaba yashtamilu kullu misalin ai kun san addu'a da muke ta yi Allah ya bar mu tare in Allah ya sa muna tare in Allah ya so inda za mu tiya nesa da saboda haka ku yi hankuri muna dai kaɗan kaɗan cimma mu kai sai ga an yi karatu da yawa dan wanga muna son mu ƙara mai lokaci lokacin ya kana lokacin da mun ka bashi ya mai kana ya yi kana idan Allah ya sa muna raye akwai wani tsari wanda Allah ya ji kan shehi ya amfanar da mu kwarai menene tsari duka karatu a sati so biyu na akai kwana biyu ne akai to amma kwana biyun nan ana samun kowace rana a yi kamar awa biyar ko shidda ana karatu. Kun fahimci Hausa? Awa biyar ko awa shidda wani biya awa bakwai ana yi. Kina in kun ka zo an kai awa shidda ana karatu yau, gobe an kai awa shidda ana karatu, kowa shi ta shi ta harkar shi. Karatun awa shidda a rana, awa shidda, kina awa goma sha biyu ko? An kai awa goma sha biyu ana karatu, ƙaramin karatu na an kai. da wanga tsari shi na muke son mu cimma kuma ba da daɗewa ba in son samu ne shekara mai zuwa war haka a ce mun fara wannan tsari kenan sai a zo a yi karkin inda dare na kun ka iya kuke da lokaci kenan da an yi mangarba an fara karatu sha'i sai a zarce ƙarhe ɗaya goma sha ɗaya in sha biyu ta yi ko ƙarhe ɗaya ta sai kwashi ta shi in kuma da rana ne ake ganin za a iya sai a duba mana yadda zai mutane ba za a takura musu ba yadda kowa zai amfana kenan lokacin nan na mutum zai san ashe akwai aiki gaba gare shi kun gane misali to kenan irin wannan tun yanzu za mu shirya mishi ta hanyoyi daban-daban ta hanyoyi daban-daban cikin hanyoyin Allah ni na da ranar nan eh ai babu babban hanyar da ta yi ya zama to ana tare babu hanyar da ta yi wannan Allah dan in Allah ya sa ba a tare mu muna lissafa wannan asara ne Allah ba mu fata ranar da za a ce ba karatu ba ne muka sa gaba muna yi duniya ɗauka hankali gare ta na banza ka je kai ta buga-buga abin da bai da wani amfani Allah kai jarabe mu da wannan yashtamilu kullu misalin min al-amthilati as-sittati al-ula kowane misali daga cikin misalai shiddan farko ya kumshi ala fi'lin mudari'in ya kumshi fi'li mudari'i qablahu ahdul harfaini amma fa kafin fili mudari akwai ɗaya daga cikin harufan nan guda biyu sune lam wala wa yadullu al-harfu al-awwalu harfin farko yana nuni ala nafi al-fi'li fi zaman al-madi yana kore fi'li a zamanin da ya gabata wa yufidu al-harfu ath-thani shi kuma harfi na biyu yana amfanar da nahiyal mukhatabi mukhatabi abokin magana kenan hana al-mukhatabi abokin magana an al-fi'li game da aiki idza ta'ammalta akhira kullu mudari'in inda zaka yi la'akari da ƙarshen kowane mudari'i masbuqin bi ahadin hadain al-harfain wanda ɗaya daga cikin harufan nan guda biya da gaye shi bi hadhihi al-amsalati a cikin wannan misalai wa fi gairiha hamma wasu misalai wanda ba cikin wannan littafi ba wajadtahu majzuman za ka ganshi yana da dauri lakin naka idza hazabta hadha al-harf sai dai kai mai karatu inda zaka share wannan harfi na lam ko na la wajadtahu marfu'an zaka fili mudari ya koma da ruhu assa min dalika nara da wannan ne zamu ga cewa anna kullam min hadain al-harfaini kowanne daga cikin wannan harfa guda biyu idza dakhala ala al-mudari jazama akhirahu in ya hadu da mudari yana yama karshen mudari dauri wa idza ta'ammalta al-amthilata ath-thalathati al-akhirah in kai la'akari da misalan guda uku na ƙarshe wajatta kulla misalin minha masbu mabdu'an daga kowane shi ya fara ne bil harfi in da harfin in wa mushtamilan ala fi'lain kuma za ka ga kowane misali yana ɗauke da fi'ili guda biyu mudari aini fi'ili guda biyu na mudari za ka gansu majazumaini ɗaurarru guda biyu usulul awwali minhuma faruwan na farko daga cikin su sharɗin fi usulul tani sharadi ne akan faruwan na biyu yake cewa fa fathu nawafi fil misal al awwal bude tagogi a misali na farko masalan misali sharɗin fi tajaddud al hawa sharadi ne wajen sabuntuwa iska waladhi afada sharda waje zama kullum minal fi'ilani abin da ya amfani da wannan sharaɗi da kuma ɗaure kowane daga cikin filolin nan guda biyu huwa in shine in walizalika tusamma in da wannan ne ake ce da in harfu sharɗin wa jazmin harfin sharaɗi da ɗauri wa yusamma filul awwal filul shart in zaka yi irabi filin farko sai ka ce filul shart wal filul thani jawabu shart fili na biyu sai ka ce shi jawabu shart Allah ya samu dace muna daidai ina ne nan naga Now, za a kira sallah ne ko to kun gado yana daga cikin abin da muke ishara zuwa gare shi